kalla na sa a cikin addu'a amma malam halin da ake ciki na yau kowa kuka kowa kuka malam ko laifi muka wa allah ne
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musulmin farko ko doki suka zo kwancewa a turki ko jaki in yi gaddama sai sun fahimci sun yi wa allah wani abu da inda ga tangarɗa ta shiga to allah aka yi wani abu idan abin ya taso abin da ake so shine laula ija ahun ba suna tabarro in wannan bala'in ya taso to kawai kaskantar da kai ita tuba kada a dinga zama laifi tudu take naka gano na wani ko a dinga ganin laifin wane ne kwana kowa da ya ga haka sai ya ɗauka shi ne mai laifin allah ya ga zuciyarsa ya karaya kuma yana so ya gyara in duk kowa ya haka sai ga ubangiji subhanahu wata'ala ya warware abin da ake ciki amma aka mai da abin can ga su ga da zuwan ya ji kiɗan farauta to sai a daɗe a ciki wannan shine abin da nake so in ja hankalinmu lallai mu fahimci cewa wannan al'amari laifinmu ne gaba ɗaya kuma kowa ya zama alƙali ya auna tsakaninsa da allah zai ga irin halin da ake ciki a yau halin da ake ciki a yau sha'anin ubangiji subhanahu wata'ala ba a bakin komai yake ba wala yara wala manya in ka lura da abin da ake ciki harkar kudi ce kura ko ta wace irin hanya so ake kurin asam kuma a cikin gegecewar da aka yi bala'in da aka shiga ubangiji subhanahu wata'ala in aka kauce masa aka manta da shi to shi kuma ukuba da zai dora mutane shine sai ya sa su manta kansu haka yake cewa sai ya sa su manta kansu an sahun an fusau in suka manta kansu to kuma ba za su san abin da zai musu amfani ba da yanzu an ka lura da harkar kudi abu uku ne a cikin kudi na ɗaya hanyar nemansa na biyu adana su na uku yadda za a kashe su kwalliya ta biya kudin sabulu wahalar da kai ka samu in ka kashe ka tabbatar ya biya wahalar da kai to yau wannan ukun ba san su ba hanyar neman kuɗi ta masu hankali da basira ita ce ko kaka suka taɓuka abu kankani kuɗi ya zo da yawa to muku yanzu ba haka yake ba wahalhalun da ake sha na neman kuɗi sun fi kuɗin da ake samu sai dai tunaninmu ya gurɓata yahuda da nasara sun fito da hanyoyi na neman kuɗi na dabaru ta hanyar wa'annan social media da wa'annan gadget ɗin kowa yana zaune sai ya dandana wani abu a nuna masa wani abu cewa yanzu ka sai kaza kuɗinsa kaza in an jima zai ji zama kaza in ban da lalacewa ne musulmi za su shiga wannan kasuwanci fanni ne sai ka iya yana buƙatar hannun jari yana buƙatar haƙuri yana buƙatar basira in ba ka da wayannan ukun kasuwanci ba zai bato an ce maka kawai ka sayi wani abu sai a nuna maka a waya a ce yanzu kaza ne in an jima ya zama kaza kai baka san a hannun wanda ka siya ba shi ko bai san ka ba to aka shiga annabi alaihi salam ko yana ce da mu la tabi ma laysa indaka to sai aka tafi akan wannan to kaga ba a san hanyar neman kuɗi ba kowa so yake cikin sauki ya samu kuɗi to da ka ha'inci da cin amana sai suka mamaye rayuwar sannan kuma kowa ya samu kudin to bai san ta inda zai adana su ba ma adanarwa tana da wahala sannan wajen kashe su bai san inda zai saka su kwalliya ta biya kudin sabulu ba wahalar da iya samu in ya kashe ya san ya ci ribar kudin ya biya bukatar sa yanda ake so to ba san wannan ba inda ake zuba kudin kowa inda ya dace ba ne to kaga wannan alama ce ta cewa Allah ya samu wanta kawo nan mu saboda haka mu ne za mu istighfari mu nemi gafara gurin Allah subhanahu wata'ala mu ta kaskantar da kai kuma na roƙonsa yayewa a kasuwanni in an zama ba ciniki ba lido za a zauna ana yi ba ko molanka isi gifari za a dinga yi istaghfiru rabbakum ne innahu kana ghaffara shi isi gifari wani irin magani ne wanda komai yake shiga cikinsa innahu kana ghaffara in ana yin sa me zai biyo ba yursilu samaa alaikum midrara saki sama ta ruwa ruwan kuma ba na musifa ba na rahama sannan wayum didikun bi amwali zai taddada ku da dukiya ce ta shigowa hanyoyin samu su ta budewa in yi muku yudidikun bi amwali ko sannan wai ja'alakum jannatin wai ja'alakum anhara sai kuma ya samu ku gonaki wanda za a yi ta shuke-shuke a yi ta dashe-dashen abin da za a dasa sannan ƙoran musu ta kawo ruwa to abin da zai biyo ke ya zai biyo waya ina ka na ga fara yusul sama alaikum bi dirara yudirkum bi amwalin wa banina wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum wa anhara ko to duk haka ubangiji zai yi sai ya buɗa wa mutane komai in su fara shi kadai shi za a yi ta yi sai ubangiji da yi wa'annan abubuwan da ake so sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya alkawari cewa zai yi wa al'ummar nan ta musulmi ta goma shi in makana musu addinin sannan ya kawo aminci da nutsuwa babu mai tsoro a dokar daji sai ka kwanciyar ka sai ka auki yar kamace budurwa daga nan zuwa wani gari ba abin da za ta ji tsoro Allah ya alkawari wa adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim ko to ba sannan me wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna amma sharadi dai tak yake nema ya abuduna ni la yushriku na bi shay'a wannan shi muka kasa yau da wannan daren in muka wannan gobe sai kasa ta zama ita bace wannan yau in aka wala gobe ka za ta canja amma yawaye mai Allah ɗaya yanzu ai sai wani mai Allah ɗaya wannan ita ce matsala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
karaukallahu har yau dai kwanaki da jima'a ta yi malam sai jima'a ta zo care da jima'a ta yi sai jima'a ta zo da an yi litinin talata laraba ya ga ce jima'a mutane hankalinsu ya fara tashi wacce ko kiyama ce ta kusa
ta ai kiyama ai ta zo mana ai ta kusa ai ai tun daga ranar da mala'ika jibrilu alaihi salamu ya sauka a kogon hira ya ce da annabi alaihi ikra a wannan ranar ubangiji ce da mala'ikan da zai busa ƙaho ya saka a baki ya saka a baki lokaci ya zo ana tafa ana tafa mutan maka suka shiryo makida ta su kura annabi alaihi salamu suka kawo ƙalubalen da ba taɓa samun irinsa ba a duniya shi in shi annabi ne ya kirawo wata ya sauko ya tsage kashi ɗaya kaza ɗaya kaza na khadija rijan hankalinta ita shi annabi fito fili ya ce da wata ya zo kuma ya taho ya ce rabe biyu ɗaya tafi kan ƙwa'ai ƙwa'ana ɗaya kuma kan tafi jama'a biyu kubais ya gama su ce koma to allah ya ce ikitar wata sa'atu wan shakal kamar tun da watan ya wannan ta alkiyama ta kusa ta kusa ta abin matsowa yake sannan annabi alaihi ce bu istu ana wasa'atu ka hatai haka yi ita ashir kiyama kamar haka amma fa ita ishara a nabi sai fa ka koya ba kai za ka fahimta da ka ba saƙo ne wani lokacin ita ishara harshe ba ya faɗa abu sai dai ishara ka sai haka ba yana nufin tsakanin wannan gajeren ɗan yatsan da wannan ba ne tsakanin wannan da wannan babu wani abu tsakani tsakanin sai da kiyama gab suke a haɗe ba za a samu wani annabi zai sake shiga tsakani ba saboda haka ta kusa ita kuma daga cikin abin da ake so mun san lokacin da annabar sai shekara goma a madina ana shiri za ta fajin nan ta ban kwana da hantsi yana masallaci sai malaka jibril ya shigo alayhi salatu wassalam ya shigo da farin kaya tas da gashinsa baki sidik gashi ba ko ba a san shi ba ko ba alamar ta kayan matafiyi shine ya zauna ya jingina gwiwoyinsa jikin na annabi alayhi salam ya ɗauko tafukansa ya ɗora akan cinyoyinsa don ya ja hankali irin zama ne na wanda yake ba haka ake wa annabi alayhi salam ba ko ne nesa ake da shi kuma shi zo ya matse shi sannan kuma ya dinga kiransa da sunan da ba mai kiransa da shi kowa zai kiran annabi alaihi sai ya rasulullah ko ya nabi allah ko bi abi anta wa ummi ya rasulullah kawai shi sai ce ya muhammad bin akhbirni anil islam ya ba shi labarin musulunci sai sake ce akhbirni anil iman ya gaya masa me imani sai ce akhbirni anil ihsan ga me ihsani ya gaya masa sai ce akhbirni anis sa'a gaya mun tashin alkiyama sai ce malam mas'ulu anha bi alamin sa'i wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba domin duk wanda ya tambaya yana zaton wanda ya tambaya ya fi shi sani sai ce fi shi sani ba sai ce to akhbirni an amaratiha gaya mun alamominta shikenan sai a lokacin shekara goma annabi sai abin aikinsa ya zo ƙarshe wahayi za a ƙare zai haji kuma ya koma ga ubangiji kisa jibrilu izo ya tattare ilimin musulunci da yake wajibi guda hudu ya tambaye su shi sa annabi alaihi ce inna ku jibrilu atakum yuallimukum dinakum tambayar a lokacin mutum yawan mutane ba za su iya irin ta ba ke tattare abin da ake so sanin tashin lokacin alamun tashin kiyama yana cikin ilimin da ya wajaba kowane musulmi ya sani to sai ya ce masa an tali da la'amatu rabbataha ma'ana wannan sama za ta juye ta koma ƙasa ba wai baiwar kawai ake bi ba ishara ce ta balaga metaphorical meaning ne abu zai juyi tunani zai gurbata kyakkyawa jama'a za su ɗauke shi mummuna mummuna jama'a za su ɗauke shi kyakkyawa duk wannan tana zuwa shi kenan sannan lokaci zai dinga yin kusa kusa kusa kusa kusa kusa za ka gani nan da nan nan da nan nan da nan wuni sai ga kamar kamar awa kwana sai ga kamar abin nan sai ka ga mako kamar kwana daya wata sai ga kamar mako daya yanzu ba gashi ba sabuwar shekara ta shiga yanzu an mun shiga wata na biyu a wata biyu ma har ya kwana goma sha daya kaga an kusan cin an soma cin kusan fata a cikin shekarar kaga haka take tafiya saboda haka ba abin da yake gaban mu in irin haka taso kowa ya shiri shi sa da wani sahabi ya zo ce ya rasulullahi mata sa'atu yaushe za ta shi kiyama sai ya ce da shi ma za a adatta laha bai ka tanadar mata abin da yake kanmu kenan mai tanadi in ta zo shi kenan kuma abin da zai dinka faruwa mutuwa ake faɗaya faɗaya faɗaya faɗaya faɗaya ba jawabi ba wasiya ba abu kaza yana kaina kauta ɗauke mutum ai kaga akwai tashin hankali a wani to shiri ya kamata mu dinga yi tsakaninmu da allah yi ƙoƙari mu gyara tsakaninmu da abokan zamanmu mutane yi ƙoƙari mu gyara shi kenan abin da ya kamace mu kuma mu dinga hannu baka hannu ƙwarya wajen ayyukan alkhairi ayyukan alheri shi kamata mu dinga yi hannu baka hannu ƙwarya hannu baka hannu ƙwarya shi ma to daga cikin abu mai ban tsoro a yanzu shine na matasa maza karatu baya gabansu su je karatun alkur'ani baya gabansu su je karatun islamiyya baya gabansu su je karatun bokon baya gabansu su yi sana'a ba ta gabansu sallah ba ta gabansu ko iyayen da suke sa su a sallah idan ba su zo ba ba za su ci ba ba za su ba ba ta zame musu ɗanɗano ba sa ganin yadda dattawa suke ana tafa kutuka daga tsofaffi mata wata da kyar take tafiya amma duk juma'a sai ta ɗauki ko da algarara ta makale ɗingis ɗingis ɗingis sai ta je masallaci amma masu lafiya samari gwaraza wanda ake gudun a gobe alkiyama in aka yi zube banɓariyar rayuwar mutum kwanukan samartaka ake jin kunya allah ya gaba komai a ciki babu tashin hankali da wuce wani kwanukan samartaka zo ba komai a cikinsu sai sharholiya to ya kamata iyaye a koma a ci gaba da wa 'ya'ya tarbiyya a ci gaba da musu hudu ba ana jan hankalinsu ana kwatanta musu abu ana nusar da su alherin abu ana nusar da su sharrin abin da suke ciki kuma in gata ne iyayen suna nan su iyayen karfinsu da yake karewa su kuma karfi yake zuwa in ba sa kan daidai ba su da sana'a ba su da sha'anin addini ba za a samu manyan da za su iya rike wani abu ba a lokacin za su zama iyayen suna buƙatar taimako su ma kuma suna buƙatar taimako to a nan ne za a yi horo guzuma da kwance uwa kwance to ba haka ake so ba kuma duk mahaifin da ya haifa ɗansa ya zama haka ai ya kuskure me ma'anarsa da nake ana haihuwa ɗa ne don ya amfani a duniya ya amfani a lahira to amma mutum ya haifa wa jahannama da ai an yi asara to Allah ya kiyaye mu ya kamata mu lura sosai eh amma yanzu yanzu da sauran lokaci ana iya abuwa da dan tsawo nan gaba lokaci zai zo ai wanda an je kamar abbatuwa din nan sai an samu mahauci mai saurin fiɗa wanda duk abbatu ba mai saurin fiɗarsa an an yi kiran assalatu sai a yanka sa a ce ya fede in allah da kafin ya gama fede sai rana ta faɗi malam babba shi ya gaya mana cewa haka za a yi nan gaba kuma duk lokacin azhar da la'asar duk za a yi amma a lokacin abubuwa a guje a guje a guje a guje ake yi sannan wani abun lura kun ga yanzu me ake yi ƙayyade iyali wasu yake a daina haihuwa amma kalubale ne ai ubangiji ba ka yake so ba tun da zai tashi kiyama kuma ta kusa duk halittar da yake so yi wallahi sai yayi sai ku duba yadda ake da duk wanda ya ga kakansa ko kakarsa sai ga tsofaffi ne amma yanzu fa ya shekara talatin ma kaka ce to ganin wannan ka tabbatar ta haɗa wa kowa kuma waɗansa ake ake ana tattara abu da sauri duk ƙananan yara suna yawan haihuwa nan da nan zai ga yarinya shekara talatin tana da jikoki shi kenan abu ya tafi so ake a tattara ko a sallame shi sannan kuma kowa ka gan shi kamar ƙadangaren bakin kamar ƙadangaren gobara in a hanya ne kowa a guci da an zo guri in ba mai ba da hannu sai hargitse kowa su ke wuce da ka ɗan dakata na bayanka ko doka ba ta baka ba sai fara faɗa yana zage-zage in aka zo taro ko jana'iza ce da an za a ɗau lokaci sai ga mutane sun ƙagara ɗaurin aure sai su ƙagara sauri ake kwaka tambaya ina kake so ka je ni bai sani ba wato magana ɗisin kiyaman da ke fuska kowa ita ce take sako ke sauri ko a gurguje ike so da so yake tafi can ko ya sani ko bai sani ba to Allah cika mana da imani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah Allah ya kai mu rana ta yau